الفصل الرابع في بيان منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة أمة أهل السنة السنية أخذهم العقيدة السمية عن الكتاب وصحيح ما أتى ولو عن الواحد نقلا ثبتا فلا يقدمون قول أحد على كلام ربنا الممجد ولا على السنة مهما عظما قائله فاعجب لقوم كرما وأنهم يعتقدون السننا حجة كل نازل يصيبنا ويقبلون النص بالتعويم يقدمونه لدى التحكيم يعتقدون كونه قد شمل جميع ما يقلبه كل الملا ويأخذونه بالاعتماد عليه فهو عمدة الرشاد ويفهمونه بفهم السلف من الصحابة ومن جاء يقتفي يفسرون النص بالنص فما عن سلف الأمة جاء محكما إن لم يكن فمن لغات العرب الفصحاء الرفعاء الرتب وظاهر النصوص أجره على ظاهره فلا يرام أولا ويدفعون إن تعارض ظهر في النقل والعقل بدافع الضرر يعتقدون النص لا يجي بما يحال بل بما يحير الفهما وإن يقع تعارض فالخلل في العقل أو ضعف لما قد نقلوا ما سكت الشارع عنه وعفا قد سكتوا عنه فنعم الحنفاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rada ta litinin wanda nawa ga zulhijja yau yau ashirin ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da tara ga watan takwas miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka shi ne wanda aka fi sani da alfiyatu tauhid ko kuma addurratul mudiyya fi nazmi توحيد رب البرية وأن الشيخ العلامة محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي حفظه الله يربوتا لا يقارب صلافيا idan ba a manta ba darasin da muka yi na shida mun tsaya a ƙarshen fasili na uku fasili mai mahimmanci wanda ya muna bayani akan suwaye ahalus sunna sannan ko menene khasa'is menene sifofi da ɗabi'u nasu sannan waɗanne sharuɗa ake nema ga mutum kamin ya zamo ahalus sunna wal jama'a wanda malam ya ambaci sharuɗa kusan guda bakwai ko ka iya cewa ma goma za ka iya cewa kusan sharuɗa kusan guda goma ko idan an bubbuɗe abin wanda wayannan sharuɗa duk wanda ka azama su ya cika su to wanda ya tabbata daga cikin ahlus sunna wal jama'a kamin wannan ya mana bayani akan abin da ake nufi da sunna cewa ba na ba ake nufi da sunna ba face aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yarda a yi kuma annabi ya yi sahabbai ma sun yi wannan shi ake kira sunna wanda ya shafi aiki ya shafi magana sannan ya shafi abin da ya shafi a hatta kuduri na zuciya abin da mutum zai kudurta a zuciyarsa sannan ya mana bayani akan lafazin aljama'a su waye aljama'a ya yi mana bayani akan cewa su ne lamba farko sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da duk wani wanda ya bi tafarki irin nasu to wanda ya shiga cikin aljama'a me yasa aka kira su aljama'a saboda dunkulewar su akan fahimta kwaya daya shine manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan su ahlus sunna suna da sifofi ko sunaye da yawa akan kira su wani lokaci da sunan ahlus sunnati wal jama'a akan kira su wani lokaci da as-salafus salih akan kira su da ahlul asari wal ittiba' akan kira su da alfirqatun najiya almansura duka wayannan sunaye ne nasu eh sune shari'a ta zo da su duk wani suna ko wata sifa da mutum zai makala kansa to zaka ga bata zo a maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko maganganu na magabata ba to duk wata ɗariƙa ko wata ƙungiya to da wannan ma'auni za ka auna ta da shi to don ka samu rikici sai kawo maka sifat da za ka auna akan kowane mutum in ya tabbata ya kammala su to alhamdulillah in kuma bai cika su ba wannan ba ahalus sunna ba ne kawai dai yana da awali daga ƙarshe sai ya rufe mana da bayani akan ɗabi'u da halaye nasu wanda ya ambaci sifofi masu ɗimbin yawa wanda ya kamata a ce ahlus sunna ya ɗabi'antu da su ashe sunna ba su taƙaita ga iya ibada ba ko a'a hatta halaye hatta al'akhlaq akwai buƙatar ka zamo mai ɗabi'u irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan babi da ya ce da shi alfaslun rabi'u wanda shi ne fasli na hudu fi bayani manhajin talaƙi wale itisabi bilkitabi wa sunna shi kuma zai yi muna bayani akan tsari na karɓo hukunci a ina ahalus sunna wal jama'a suke ɗauko aƙidarsu ko kuma ibadarsu menene tushe wanda daga gare shi ne za ka ɗauko aƙida ko za ka ɗauko wani hukunci na bauta abin da ya sa ya kulla wannan babi domin an samu 'yan bidi'a tun daga al-mu'tazila su aljahamiya sun zo da wasu abubuwa da suke ganin cewa ana iya ɗaukar aƙida daga gare su kamar hankali kamar al'aƙal hankali kawai mutum ya zauna ya yi tunanin abu kaza ya dace da ubangiji sai ya tabbatar masa idan hankali kawai ya ga cewa suna kaza ya kamata a kira Allah da shi to shikenan sai a kira Allah subhanahu wata'ala da shi in kuma hankali ya ga cewa hukunci kaza bai dace ba to sai a yi watsi da shi shi yasa da yawa suka yi watsi da wasu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin hadisan saukowar annabi Isa dan Maryam suka karyata su irin hadisan bayyanar dajjal da almahadi irin hadisin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sahibi duk wannan hadisai ne ingantattu da isnadi ingantacce amma yan bid'a mu'tazila suka da waɗanda suka bi tafarki irin nasu suka karyata su saboda sun saba ma hankali to su ahli sunna ba haka suke ba yanzu zamu je a ina ne ahli sunna suke karbo hukunci shine ma'ana at-talaqqi eh ina suke karɓar hukunci sannan wani manhaji suke bi abu na farko kenan na biyu wal ittisamu bil kitabi was sunna sannan wane manhaji ahli sunna suke bi wajen riko da alqur'ani da sunna don akwai wasu zaka ji sun ce su ahli sunna ne amma kuma suna riko da alkitabu was sunna ba bisa godabi na ahli sunna wal jama'a ba to duk a wannan fasali zamu karance shi to haka ba wai zaka ce ni kawai ina biye qur'ani da hadisi kawai ba a'a sharadin sa sai ya dace da manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya an ce al-ittisam shine riko ko neman kariya da abu daga al-isma ne eh kariya karki abin da zai tsare ka daga abin da yake musiba ko bala'i to lokacin da mutum ya rike alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shakka za su kare shi daga duk wata hanya ta bid'a ko ta shirka ko ta bata to shine ya fara da baitin farko baiti na 120 yake cewa summa ta ahlus sunnati saniya summa da yake mun yi bayani akan sa a farkon fasali na uku cewa asalin sa daga summa ne sai aka kara masa ta'un maftuha sai ya koma summata ma'anarsa sa'annan ma'anarsa guda da summa ta adashi ma'ana banda abin da ya gabata na bayani akan ɗabi'u da halaye na ahlus sunna wal jama'a to kuma har yanzu su ahlus sunnati ma'abuta riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya maka bayanin ta a baya as-saniya wadda take mai haske daga assanani assana'u bisin ya an ce assana'u bisin ana nufin haske eh ya an ce assana bisa to shine zai iya daukar yabo saboda haka wannan sifa ce na me na assaniya eh na'at ne na assaniya shi yasa yazo majrurun akhazuhumul aqidata riqon su ga aƙida asamiya wadda take maɗaukakiya shi kuma asamiya ya an ce asumu shine al'ulu wal irtifa ɗaukakuwa to inda suke riko aƙida su maɗaukakiya anil kitabi daga alƙur'ani shine mazari na farko idan ahlus sunna yace abu kaza aƙida shine to abu na farko yakan komawa zuwa ga alkur'ani mai tsarki mai girma mai daraja ya ciro wannan aƙidar tashi wa sahihi ma'ata da kuma ingantaccen abin da ya zo na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mazari na biyu saboda haka in kaga ahli sunna ya ɗauko aƙida ba ga alkur'ani ba wannan ba akan sunna yake ba haka ahli sunna bai dauko aqida ga hadisi sai wanda ya tabbata shi yasa ya cire kai wa sahihi ma ata kenan banda mi da'if yawa kada ka ka dauko aqida ga hadisi wanda bai tabbata ba wanda wannan sai ka karanci musalawul hadis shi zai tantance maka hadisi kaza ya tabbata hadisi kaza bai tabbata ba yake cewa walau anil wahidi ko da ko hadisin nan ya zo ta hanyar ɗaiɗaikun marwaita na ta fuskan ciranta sabata kuma ya zan ya tabbata haka ma'ana ko da hadisi ne ahad ba dole sai almutawatir ba wanda yake kowace tsabaka an samu adadi mai yawa an samu adadi mai yawa sun ruwaito shi a hadisi ko da a hati kamar hadisin innamal a'malu bin niyyat duk cikin sahabbai ba wanda ya ruwaito shi daga annabi Muhammad sai sayyidina Umar sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala haka shi ma wanda ya ruwaito shi daga sayyidina Umar haka shi ma almajiransa haka shi ma almajiransa su hudu tabaqat guda hudu to daga na hudu din ne sannan daɗa hadisin ya yaɗu ta fuskar mutane daban-daban to wannan shi ake kira al-ahad amma hadisi wanda za a samu kila hadisai da yawa sun ruwaito shi kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan kusan an samu sahabi kusan 70 da suka ruwaice shi to wannan ana kiransa al-mutawatir to su ɗan bid'a ba su ɗauku aƙida sai ga hadisin da ya cika wannan sharaɗi na attawafir don hadisin da ya zo ta hanyar al'ahad ɗaiɗaikun marwaita kowace ɗabakar sahabbai rawi ɗaya ɗabakar tabi'ai na kibaru tabi'in rawi ɗaya ausatu tabi'in ko sigaru tabi'in rawi ɗaya to ba sa ɗauku aƙida akan wani to su ahli sunna ba sai da wannan ba in dai ya tabbata shi ahadi din to za su dauko akida daga gare shi shi yasa nace muku suka karyata hadisin bayyana al-mahdi da dajjal saboda suka ce bai cika sharuɗan at-tawatur ba to sai mu'tazila sai suka karyata shi haka suka karyata hadisin saukowar annabi isa suka ce a wurin su bai cika sharuɗan at-tawatur ba wanda nan gaba in mun shiga littattafan matsalolin hadisi za ka fahimci bambancin hadisi mutawatir da kuma ahad to anan da yana son ya gaya maka su ahli sunna babu ruwansu in dai hadisi ya isnadi ne ya inganta shi ke ya riga ya zama mi hujja ko sannan ɗabi'a banda wannan fala yuqaddimuna qawla ahadi ba su gabatar da maganar ko mutum ɗaya ko wane ne a duniya ala kalami rabbinal mumajjadi a kan zancen ubangijinmu almumajjadi abin girmamawa ahlus sunna ba a ce musu ga maganar Allah ga maganar wani sai su ɗauko maganar wani su yi ta batunta Allah eh wannan ba manhaji ne nawa na ahlus sunna ba ahlus sunna koyaushe suna gabatar da qaulullahi akan magana kowa in dai Allah ya riga ya yi magana to shi kenan sannu ina wa a to in kaga mutum an ce mai ga aya ya ce a'a a bar mu ga al'ada a bar mu ga maganar wani a littafi kaza wani ya ce to wannan ba ahlus sunna bane wala ala sunnati haka ba su gabatar da magana kowa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai sunna ta tabbata to duk wani wanda ya yi magana ya saba musulman nan ba za su waiwaye maganarsa ba shi yasa ya ce mahama azuma ka'ilu magana ya kari duk yadda mai faɗan wannan magana ya girma komi girmansa ko da sahabi ne to wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda da yawa adan kun ga wasu sun faɗi sun ce su ahlus sunna ne amma an ce musu ga hadisi ya tabbata sai su ce a ai malam wane ya ce eh yawwa ko kuma ai shi bai gani a iziya ba bai gani a risala ba bai gani a askari bai gani a muktasar ba to kaga wannan menene ba daidai bane eh da jin wannan kai ka san mutum ya kauce ma manhajin ahlus sunna wal jamaa saboda haka ahlus sunna wal jamaa ba su gabatar da maganar kowa akan ta Allah da manzon Allah saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul kar ku shiga gaban Allah ko manzonsa da zaran Allah ya hukunci to shike da zaran aka ce maka manzon Allah sunna ta tabbata jayayya ta yi ni to yau sai ka kawo mutum hadisi sai ka sai ka kawo ma magana wani malami wai yana son ya kwatanta maganar malam wani da maganar manzon Allah kuma shi ahli sunna ne to Allah ya gyara fa'ajab li qaumin kurama nan yace kai mamaki ga mutane masu girma irin wayannan ma'ana duk mutumin da yake yana gabatar da maganar Allah da manzon Allah akan maganar kowa to wannan babban ne domin komi girman mutum ya kai girman Allah ya kai girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa zaka tsaya kada bata lokacin da da haka maganar kowa to tana taimakawa ne a fahimci maganar Allah da manzon Allah duk wanda magana su ta saba maganar Allah ko maganar manzon Allah to aje ta ake yi a rike ta Allah da manzon Allah da'u kulla qawlin inda qawli Muhammad fama aminun fi dinihi ka mukhatiri duk sanda aka ce ma dan uwa annabi ya ce annabi yayi hukunci sunna ta tabbata to kar ka kama maganar kowa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cikin majmu' majmu'ul fatawa yana tabbatar da wannan magana yace ahlus sunna da wajen magana da wajen aiki da wajen aƙida ba su kawo maganar mutumin da magana ce ta saba mata Allah ko ta manzon Allah duk sanda mutum yayi magana ta saba ma maganar Allah ta saba maganar manzon Allah to sukan aje mai magana shi su rike ta Allah da ta manzon Allah dan su ne wahayi su ne ba a samun kuskure a ciki amma duk wani wanda ba su ba maganarsa akwai gyara akwai gyara a kanta to shi yasa nan zaka gano batar masu kankame ma mazhaba su su ce da zaran mazhaba bata tahi akan abu kaza ba ko da ya tabbata a hadisi ba sa aiki da shi to wannan babu shakka bata ne sannan sifar su ta gaba kuma wa annahum ya'taqiduna sunana hujjata kulli nazilin yusibuna kuma su ahli sunna ya'taqiduna suna kudurtawa a zukatansu as-sunana sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjata kulli nazilin su ne hujja ga duk wani hukunci da ya sauka yusibuna da ya same mu ko da sabon hukunci ne to su ahlin sunna sukan kudurta cewa sunna ita za ta zama hujja akan wannan abu don yan bid'a su suna ganin a'a duk wata nazila duk wani hukunci da zai zo sabo to a bar mutane su yi hukunci da ra'ayin kansu yanzu coronavirus to su a wurin 'yan bidiya irin wannan nazila kaga nazila ce da ta sauka sabuwa to su a bar mutane kawai ga hankalinsu kowa ya ga abin da ya kamata yi to su ahli sunna suka ce a hukunci ko da sabo ne to sai a koma ga sunnar manzon Allah ko da hadisai ba su ambaci abin nan mutu za a samu wani abu da ya kama da irinsa sai a haɗa su sai ya zama hujja akan ni akan wanga sabo da ya sauka karka ce to ai tunda sabo ne babu shi a sunna shikenan mai tabbatar hadisi eh mai aiki da maganganun mutane ahlus sunna ba ruwan su da wannan duk wani nazil wani hukunci da ya sauka sabo yusibuna da ya same mu to sukan kudurta cewa hujjar hujjar sa shine hadisan annabi Muhammad sannan wa yaqbaluna an-nassa bit-ta'zim kuma ahlus sunna suna karban nassi da girmama nassi ka sa akwai mutum da zaka ja mai aya amma sai ka ga dai bai gamsu ba bai yi da sallamawa ba bai yi da miƙa waya ba ko kai alama halari bari mu sauri mu karasa kan ruwa ya lalata mana rakodi yuqaddimunahu ladatta hakimi kuma ahli sunna suna gabatar da nassi a lokacin hukunci duk sanda za a yi hukunci za a ce to ina ni ina nassi nassi shi ne hukuncin da zai zo baro-baro yana bayani akan kaza shi ne nassi wanda bai ɗaukar tawili to ahli sunna suna gabatar da nassi wajen hukunci ba su gabatar da maganar malam wani ko mazhabar wani ya taqidu na kaunahu kuma suna kudurta cewa nassi ya kasance kadi shamala ya game dukkanin jami'a ma ya tulubuhu kullum mala abinda dukkanin halittu suke nema to nassi zai iya gane shi ma'ana in nassi ya tabbata akan hukunci kaza kaza haramun ne ko kaza halat ne to nassi zai gane hukuncinsa gaba ɗaya ahli suna suna kudurta wannan wa ya bil'timadi alaihi wa ya'khuzunahu haka kuma ahli sunna suna karbar nassi bil'timadi alaihi tare da dogaro a kansa in dai nassi ya tabbata to za su rike nassi ba ruwan su aya ta tabbata hadisi ya aya ta tabbata tana tana bayani akan hukunci kaza da ita aya ba a magana ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai dai abinda ake nema tabbatuwar dalala tabbatuwar hukuncin da kake son ka kafa hujja da shi da aya hadisi shi ake bukatar a cewa sai ya tabbata na biyu kuma hukuncin nan akwai shi a ciki ko babu sai ce fahawa umdatur rashadi nassi shine ginshiki na shari'a duk wanda ya rabu da nassi to za ka ga ya bata duk wanda za a ce mai ga aya ta yi hukunci akan kaza ya ce shi ba zai yi ba ga hadisi ya hukunci akan kaza to ya saki shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga abu na gaba mai muhimmanci wa yafhamunahu bi fahmi salafi min as-sahabati wa man ja yaqtafi dun nassi kuma ko aya ko hadisi ku fahimci wannan da kyau to ahli sunna yafhamunahu suna fahimtar sa bi fahmi salafi da irin yadda magabata sun ka fahimce shi idan ka ce kana da aya ka kawo aya kan hukunci ka sai a ce to su abubakar su ma irin wannan fahimta sun kai ko ko takata da wasu 'yan zamani ire-iren ka eh wannan yana da muhimmanci shi ma ana samun matsala sai ga mutum yayi ta jayo ayoyi wai a matsayin shi yana da hujja kan kaza kan kaza kan kaza to bai gama ba sai an koma mi ga as-salaf to kun ga inda ahlus sunna mabiya ta farki na gaske suka bambanta da yan bid'a su banda sun yi riko da alkitabu was sunna sannan kuma suna fahimtar su yadda magabata sun ka fahimce su ya an ce magabata su waye shine yace as-sahaba sahabbai wa man ja asalinsa ja'a ne ya katabi da wanda ya biyo bayan sahabbai amma yana bin hanya irin tasu banda wanda ya zo daga baya amma ya kauce ma hanyar sahabbai to wannan ba a ɗauka fahimtarsa shi yasa shekul islam cikin majmu'ul fatawa yake cewa duk wata fahimta da ɗan baya zai kaɗaita da ita akan wani hukunci na nassin aya ko hadisi wanda magabata ba su yi irin wannan fahimta ba to ka tabbatar da cewa wannan abin bata ne haka shekul islam ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa so da haka in mutu ya ja ma'aya sai ka ce to waye salaf ɗinka akan wannan kamar yadda al'imamin ahmad yake ce ma wani yake cewa la taftifi mas'alati laysa laka laha imamu kar ka yi fatawa akan matsalar da kai ba ka da shugaba a magaba a cikin magabata ai ba daidai bane to in ka ce kaza ya halatta na farko akwai buƙatar ka kawo dalili in aya ce akwai hukuncin ko babu in akwai ta sannan waye magabatanka cikin sahaba in babu cikin sahaba almajiransu wayanda suka bi hanya irin tasu cikin tabi'ai don tabi'an ma akwai waɗanda suka bauɗe akwai waɗanda suka kama hanyar murji'a hanyar jami'a hanyar ƙadariya banda su ko tabi'an ma sai waɗanda suka bi hanyar sahabbai ɗari bisa ɗari ba matsala a layin sahabbai ne za a ce to duk wanda ya tabbata sahabi bai da matsala amma cikin tabi'ai akwai na ƙwarai akwai waɗanda suka samu matsala haka tabi'u tabi'ina to in ba mutum ya kawo ma maganar tabi'i ko tabi'u tabi'ina sai ka duba yana daga cikin waɗanda suka bi hanyar magabata irin su al-Imam Malik kaga yana cikin tabi'u tabi'i amma ya bi tafarki irin na sahabbai to ana karɓar fahimtarsa akan nas al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad haka haka haka to rashin biyar wannan sharaɗi shi yasa ka ga bidiyoyi duk wata bidi'a da kake gani duniya a nan ne ta samu asali shi yasa mutum ya zo ya kirkiro bidi'a yanzu sai ya ce yana da hujja a ƙur'ani eh yana da hujja sai ya sha aya amma mishkila kuma babu wani sahabi da ya fahimci ayan nan kamar yadda ya fahimce ta to da duniya za su riƙe wannan karantarwa wala da sabani ya ƙare da ƙungiyanci ya ƙare da wata ɗariƙa ta ƙare da komi ya ƙare a riƙe alƙur'ani da sunnar manzon Allah yadda sahabbai suka fahimce su duk abin da ya saba fahimtar magabata a aji shi shikenan mun huta sannan banda wannan kuma yi fassiruna nasa bin nasi ahalus suna suna fassara nasi da nasi eh sukan ja aya su ce to aya kaza kaza ta fassara ta ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to sukan dauko ya ayyuhal ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha mastata'tum sai su ce fattaqullaha mastata'tum ta fassara waccan aya haqqa tuqatihi don ba wanda zai iya jin tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa babu shi inda za a fassara ita wacce aya to ahli sunna sai su dauko wata aya sai su fassara sai su ce a'a mastata'atu cikin abin da kuke da iko banda abin da baku da iko eh to ahli sunna suna da wannan haka ahli sunna sukan dauko hadisi su yi ne su fassara hadisi da shi in ka ga mutum na dauko hadisi ya kyale sauran hadisai wannan ba ahli sunna bane tara hadisai malamai suke yi magabata ahli sunna sai su fitar da matsaya guda fahimta kwaya ɗai sai su yi ne sai su fitar da hukunci wannan shine tafarki na me na ahli sunna saboda haka ahli sunna ba su makale ma wani hadisi kwaya ɗai ko da hujja ne akan abin da suke karantarwa sai sun kalli sauran hadisai hadisai da suka zo a babi sai su tara su gaba ɗaya sai a kalli wanne ne ya fassara wani wanne ne ya fi wani ƙarfi amma wai sai a ce tun da an yi saɓani wancan ma yana da hujja ni ma yana da hujja shikenan kowa ya rike nashi to ahli sunna ba haka suke ba haka mutanen mu suke a yau kokarin hadawa suke yi ko ba haka bane kokarin hadawa suke yi kamar misali akan abin da ya ambata a baya gabatar da maganar Allah akan ta kowa gabatar da maganar manzo Allah akan ta kowa yanzu masu zage shugabanni bisa mimbari wanda hatta ita kanta kungiyar izala a farko sun hau wannan manhaji wanda manhaji ne ba na salaf ba an fahimci wannan manhaji ne ba na salaf ba amma an samu ɗaiɗaiku daga cikin magabata kuma waɗanda suka hau manhajin awa ba su da yawa manhajin magabata shine duk wanda yayi ba daidai ba ko shugaba ko ba shugaba ba to sukan fifita su je su yi mai nasiha a sarce ba wai sai shugaba ba ko abokin ka yayi ba daidai ba to kar ka yi mai nasiha cikin jama'a bale ne bale wanda ai shugaba an fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hadisi ingantacce tabbatacce hadisin iyadu bin ganni yake cewa duk wanda man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniyata bi amrin fala yubdi lahu alaniyata duk wanda yake son yawa shugaba nasiha akan wani al'amari da ya ga shugaban nayi wanda bai da kyau to kashe mai nasiha a bayyane walakin li ya'khudh bi yadihi fa yakhlu bihi sai dai ya kama hannun shugaba ya keɓanta da shi inda kowa baya ganin su ran kai daɗe abu kaza da kai ba daidai bane kaza da kaza da kaza da annabi ya ce in shugaban ya karɓa alhamdulillah malamin ya jidda nauyinsa in bai karɓa ba ma ya jidda nauyinsa in bai karɓa ba al-imam ibn abdul barr cikin at-tamhid ya ce to ba abin da ya rage naka sai kai mai addu'a Allah ya shirya shi ba shikenan ba to yanzu wannan hadisi nafsi ne kan duk wanda zai wa shugaba nasiha kan cewa ya yi eh ya yi asirce sannan kuma kashi a cikin jama'a ko ba haka ba to sai aka samu wasu hadi wasu wasu sahabbai su kuma an ruwaito suna wa shugabanni inkari a bayyane kamar abin da aka ruwaito cikin as-sahihain sahihul bukhari da muslim hadisan abu sa'id al-khudri lokacin da marwan yake gabatar da huduba idi in yayi huduba sannan daga baya sai yayi sallah shi hikimar sa ya san ba haka a sunna ba amma hikimar sa in an ce ayi sallah to ana sallah ne sallah mutane za su wace ba za su tsaya su saurari huduba ba to sai ya ɗauko hudu ba sai yake gabatar da ita kamar yadda ake yi a juma'a to yana yin haka sai abu sa'in kuduri sai ya masa inkari lokacin da ya taso zai hau mimbari sai ya jayo shi ya jayo shugaba shi ne gwamna a madina marwan ya ce mai wannan ba shi ne sunar manzon Allah to akwai wata riwaya an rawaito kuma shi Abu Sa'id al-Khudri ba shi bane wani mutum ne ya tashi yayi haka da yayi haka sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce kai wannan bawan Allah ya faɗi abin da a gaskiya kuma ya bayar da abin da a wajibi to nan ne ya fara karantar da hadisin yace ya ji manzo Allah yace marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman to sai ibnu hajar al-asqalani da al-imam an-nawawi sai suka hada suka ce kissar ta auku kala biyu ne kissa ta farko ya tabbata abu sa'id al-khudri yawa marwan inkari amma ba cikin jama'a ba daga shi san shi kissa ta biyu ya tabbata wani mutum ya yi masa inkari abu sa'id al-khudri yana sai ya tabbatar da shi akan haka to yanzu nan kun ga aiki ne na sahabi ko ba haka ba to yanzu ne in ka jayo mai wancan hadisin da muka ja kun ga maganar annabi ce ko to sai ce maka ai ga abin da Abu Sa'id al-Khudri yayi shi ma yawa shugaba nasiha cikin jama'a saboda haka kenan ya halatta mutum yayi shugaba yawa shugaba nasiha a gaban jama'a kun ga ya gabatar da maganar wa sahabi akan tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ba ta farkin ahlus sunna bane ba ta farkin ahalin sunna bane in ba mun dauka cewa abinda shi Abu Sa'id al-Khudri yayi kuskure ne ba zai yi a hada shi da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kun fahimci wannan sannan hadisi na biyu da suke jayowa hadisin Tariq ibn Shihab da yake cewa manzo Allah ya ce afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir mafi falalar jihadi shine mutum ya faɗi kalma ta gaskiya a gaban mugun shugaba a wata rawaya aka ce ma har ya kashe shi lokaci to kaga an ce ka faɗa mai magana ta gaskiya sai suka manta da wancan hadisi alhali wancan hadisin zai iya fassara wannan da ya ce kalimatu haƙƙin kaga annabi bai faɗi yaya za a yi za a faɗa mai shugaba magana ta gaskiya ba to in ka koma kan wancan hadisin man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan kaga sai fassara maka wannan kaga yufassiruna an-nassa bin nass kenan da manzo Allah yake nufin cewa ka faɗa mai shugaba magana ta gaskiya ma'ana ka kira shi daga kai sai shi ka faɗa mai abin da ya tabbata a Qur'ani da Sunna shine gaskiya ba wai cin mutunci da zage-zage ba sannan cikin hadisin ya ce inda inda agun kaga ba bisa min bari bake kenan wurinsa zaka ji shi yasa fatawar lajina ad-da'im karkashin shugabancin Sheikh Abdul Aziz bin Baz aka yi musu tambaya akan wannan hadisi shin hujja ce akan in shugabanka ya ba daidai ba ka hawo minbari kai mai nasiha nan ana hawa maganar nasiha ba maganar zagi ba shi zagi haramun ne akan kowa a'a kawai kaga shugaba ya abu ka hau minbari ka ce abinda shugaba ya ba daidai bane shi ake magana amma ka ce azzalumi dan iska ne dan ta'adda ne wannan la asala lahu kuma haramun ne sibabul muslimi kusukun to wannan wannan ya shafi kowa duk malamin da ya zage ba ma shugaba ba koda wani ne koda wani ne to yayi haramun yayi fasikanci nan ana magana ka ja aya akan wani laifi kan aikin shugaba kuma ya tabbata laifi ne to sai suka ce a hadisin baya nuni akan haka yana nuni akan cewa ka je ka samu shugaba ka yi magana da shi baka da baka baka da baka daga kai sai shi kuma in ka hito kakka hawa bari ka ce ai je na gana da gwamna wani na yi mai wa'azi to in ka yi haka ka walwale da siya eh to saboda haka sai an bi tafarki magabata sannan ne ake samun tsira eh saboda haka babu wani nassi da yake halatta ba mutum ya hau mimbari ya wa shugaba raddi saboda haka kuskure ne ake samu daga wani kawai ya hau wai wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa eh yana can ɗakin matatai ko cikin masallaci ne wasiƙa zuwa ga gwamnawa ne wasiƙa zuwa ga sarki kazawa ne duk wannan Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ya ce haza la yajuzu bai halatta ba laysa min amali salih haka Abdul Aziz an tambaye cikin majmu'u fatawa na shi wa maqalat akan cewa in shugabanni suna abin da ba daidai ba suna zalunci ya halatta a hawan bari a bayyana ma talakawa zaluncin su irin yadda wasu ke faɗa ko ya ce a bai halatta ba sai laifa min manhaji salaf at-tashhir bi uyubil wilati alal manabir bai cikin manhaji na salaf kawai ka zo kana shahara ma mutane laifukan shugabanni ba manhaji ne na salaf ba yace abin da aka gani da salaf aka karanta daga gare su sukan je su samu shugabanni su yi musu nasiha daga su sai su in suna da dama in ba su da damar ganin su sai su haɗu da malaman da ke da alaƙa da wa'annan shugabanni in ma wannan bai yi wato sai su rubuta risala wasiƙa sai su aika masa haka magabata ke to ni yanzu kaga misali ban iya ganin gwamna ko wataƙila amma na san wanda yana iya ganin gwamna sai na ga abin da gwamna ke yi wanda ba daidai ba sai in je in ce ni to malam wane ko kuma wane kai da ke da kusanci ga wane abu kaza da gwamna ke da Allah a gyara amma ba masallaci na zan koma in ce ai gwamna mutumin banza ne gwamna kaza ne gwamna kaza ne gwamna kaza ne so da haka babu cin karo babu wani nassi da yake nuna halacci akan wannan a ina fatar an gane malamai suka ce abinda su sai ilmin kuduri suka yi za a bashi ma'anar kan cewa akan al'amari wanda ya zamo a wato nasiha ce a amma ba wai sun yi ta ne don shugaban ba wuri ne an taru a idi a matsayi ne na shugaba idan ya gabatar da hudu ba akan sallah aka watse ta iya yiwa akwai ƙauyawa sai su je can su yi ta riwaya cewa ai ya halatta a gabatar da hudu ba akan ne to gudun wannan kada asulul islam waddin ya samu matsala shi yasa aka yi gaugawar yi masa wannan inkari to bale mu da yanzu shugabannin ma ba su ke jagoranta addini ba su ke jagoranta addini ba sannan wanga abu da marwa ne kaga karara ya shafi addini karara ba laifi ne karan kansa ba to mafi yawancin mu yanzu laifukan shugabanni da suke yi zalunci ne ake tuhumar su da shi da rashin tausayawa talakawa ko ba haka ba ba wani abu na addini sun ka canza ba shi wannan wata alama ce wata sunna ce tabbatacciya ya yi ne ya canza to wani kuma zalunci ne yake yi to sai ka hau mimbari ka ka ce za ka abin nan ɗinsa kaga wannan laifi ne tsakaninsa da shi shi karan kansa akwai buƙatar ka je kai mai wa'azi to kaga a haka ma ba cin karo eh sai zan kenan in shugaba zai zo ya gayyara wani al'amari na addini kuma cikin jama'a to wannan an yi uzuri zaka iya yi masa inkari da sharaɗin shi ma in ka san inkarin zai haifar da maslaha ina ne ina misali kila babba kake wurin shi ba zai iya ɗaure ka ba ba zai iya a sa bindiga a halbe shi ba ko kuma a hana mai wa'azi to in kana tunanin wannan to kar yi amma in kana tunanin kana da kuwa ko kaya ba abin da zai faru kamar yadda abu sa'id al-khudri yayi ba abin da marwan zai iya masa dan shi sahabi ne marwan kuma ba ma sahabi bane to wannan zaka iya yi saboda haka babin nasiha ana gabatar da al-masalih wal mafasid ana kallon su ba wai kai kawai ka faɗi magana duk wanda zai mutu ya mutu ba duk wanda zai gane ya gane wanda ba zai gane ba kar ya gane to wannan ba addini bane to wannan ana magana zallan nasiha amma shi cin mutunci kowa ne yayi laifi to wannan giba ce giba ce shi yasa abu darra radiyallahu ta'ala ya ce da kaga mutum na fara suka shugabansa to wannan alama ce ta munafuncinsa alamu ne na cewa akwai munafunci tare da shi haka abdullahi dan mas'ud yake faɗa yake cewa idan kaga shugaba na abin da bai da kyau to karka yi mai nasiha cikin jama'a dan ka tozarta shi kowa kowa junan ku abokai kuna ku goma wani ba laifi ko abin da ba daidai ba kawai dai wani ya tashi sai to jama'a ku saurara wani da muke tare da shi kaza yake yi kaza yake yi kaza yake da Allah wannan akwai eh abinda ma ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafinsa at-turuq al-hukumiyya fi siyasati shar'iyya yace idan ka ga mutum yayi wani abu cikin jama'a kasan in kai mai magana rai ne zai baci wanda zai bayu kila ya ci gaba da yi ko ya ki karban nasiha kai ce to karkai rashin yi rashin yin nasiha shine ya zama maslaha to saboda haka mu yi kokari mu dinga fassara nassi da me da nassi ba abin nan haba ba ha karami ake wa nususu na shari'a ba wannan ya rike wancan guntun hadisin wannan ya rike wannan jumla ta hadisi wai sai a ce kowa a bar shi gaba a tara hadisan a tara su gaba daya to bale ita wannan matsala ma babu ma wani cin karo ba yadda za a yi aikin wani sahabi ya zo ya goge na manzon Allah babu shi shi yasa ya ce maka mahama azuma qa'ilu Allah ya samu gani kuma nassi la yaji bima yuhalu nassi bai zuwa da abin da yake ya koro a hankali don akwai saɓani shin cikin hukunce-hukuncen shari'a akwai abin da yake ya koro a hankalci ko bai koro ba su mutazila sun ce akwai sai suka kawo waccan suka kawo irin wa'ancan nusus ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih suka ce ai wannan ya saba ma hankali ka ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa suka ce wannan ya yi ne ya za a ba gani eh to amma ahli sunna sun ce a duk hukuncin da kaga Allah ya kawo to ba korarre ba ne a hankalce eh shine bai ma yuhal da abin da ake ana iya kore shi a hankali bal bai ma yuhirul fuhama kai nassi ba zai ma zo da abin da zai imauta masu fahimta ba masu hankali nassi na aya ko na hadisi ba zai zo ya saba ma hankalin masu hankula ba so da haka nassi bai saba mani bai saba ma hankali ko ba a cewa shari'a saba na hankali nassi eh to a'a mun je nesa kenan fama an salafil ummati to idan ba su samu nassin da zai fassara nassi dan uwansa ba to sai su fassara an fama an salafil ummati da abin da ya zo daga salaf su ne wa sabai eh idan sun samu aya in akwai wata aya sai su fassara ta da ita ko hadisi in babu sai sai ne sai maganganun sahabbai ko su ne salaful umma ja'a muhkama wanda ya zo yana abin kyautatawa wannan tatmimul baiti ya kawo shi ne don cika baiti kawai in lam yakun in ba nasi babu wani abu da ya zo daga abin nan salaf to sai yake cewa famin lugatil arabi sai a koba ga luga sai a ga menene lugar larabci take hukuntawa game da ma'ana sai a aiki da shi wajen fassara hadisi ko aya to ayar ake fara gabatarwa ko hadisi tabbatacce in babu sannan maganganun sahabbai da tabi'ai in babu sai a koma ga zunzurutun larabci don da ya shahi na hau sarku eh balaga ko amma laraba wanda yake alfusahai masu cikakkiyar fasaha arrufa'a'ir rutabi masu daukakar daraja wayanda yake darajojin su sun daukaka banda wayanda ba larabawa bane tsintsa eh wa zahiran nususi zahirin nassi nusus zahirin abinda nusus yake bayyanawa a jarauhu ala zahiri to ahli sunna suna gudanar da shi akan zahirinsa yadda nassi ya zo yake karara a bayyane to haka suke gudanar da shi na yana magana akan ayatu sifat ko kuma nususu sifat nassi wanda zai zo ya tabbatar da wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala to ba su karkace ma'anarsa idan suka zo fassara kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika to wajhu ba za su ce zati ba ba za su ce kudura ba ba za su ce iko ba menene fuska a larabci fuska shine zahirin lafazi alwajhu eh alwajhu zai iya doka azzat amma ba shine zahiri ba wannan ana kiransa tawili abinda at-tawili lafazi yana da ma'ana ta kusa yana da ta nesa to sai ka bar ta kusa sai ka koma ga ta nesa to haza yusamma ta'wila to su yan bid'a kusan ma gaba ɗayansu duka sun gamu akan wannan babe na jirkice sifofin Allah subhanahu wata'ala so da haka abubuwa guda hudu ba su tabbatar ma Allah su ko da nasi ya tabbata na farko aljihatu aljihatu doni nasi da zai nuna ga inda Allah yake to suna kore shi kama ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya daukaka akan al-arshi to sun sun ka zo ba su fassara shi a zahirinsa akwai masu tawili akwai masu attafwid kamar yadda suke fada wai attafwid ita ce hanya ta salaf duk da wannan malamai na sunna sun ce ƙarya sun kai wa salaf salaf ba sa attafwid ma'anar tafwidi shine a ce Allah Allahu a'lamu bi muradi Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai a ce maka Allahu a'lamu bi muradi Allah shi yasa abin da aka nuhi mu wuce a bar ma Allah sani canda wasu daga cikin malaman zaure zaka ga akwai masu wannan to wannan wai sai suka ce wai hanya ce ta salaf ta sahabbai sai malamai irin su Sheikhul Islam irin su al-Imam Lalaka'i da manya-manyan malamai da sun kai rubutu akan tauhidi suka ce ƙarya kuke yi aqidar salaf manhajin salaf gudanar da zahirin nusus akan zahirinsu a gudanar da su akan zahirinsu sannan kuma sukan kore ma Allah aljismiya aljismiya me ma'ana aljismiya wata sifa wadda ka nuna kamar Allah yana da jiki misali waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo mala'iku suna masu sahu sahu cewa zai zo kenan ya nuna jiki ne don duk abin da ba jiki ba bai tahiya duk abin da ba jisim ba bai ne bai tahiya kamar haske bai tahiya duhu bai tahiya hankali bai tahiya saboda ba jisim ba ne ba za ka iya taɓa shi ba to irin wannan sai su yi tawili sai su ce waje a amuru rabbika ba ubangiji ne zai zo ba umarnin ubangijinka sai su yi ne sai su yi tawili wasu kuma daga cikinsu sai su ce a waje amur rabbika Allah shi ya san abin da ake nufi ba a fassarawa wannan shi a tafwid shine mai jawharatu tauhid yake cewa wa kullu nafsin awhama tashbiha fawwidhu awwilhu aw fawwid wa rum tanziha wai duk wani nafsi na aya ko na hadisi inda yana kokarin nuna kamanta Allah da wasu halittu to awwilhu kai tawilin shi ayan an ce waje a rabbuka to ya nuni akan cewa kenan kamar ana son a kamanta Allah da halittu don halittu suke tafiya to shi kuma Allah bai kamata a ce yana tafiya ba ko kuma hadisi tabbatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji yana sauka ƙarshen kowane dare yanzilu rabbuna haka yazo a hadisi shi ma suka ce wannan yana tabbatar da jasmiya sai suka yi tawilin shi suka ce a amru rabbina yanzilu amru rabbina al'amarin ubangijin mu yana sauka ƙarshen kowane dare in kuma baka yi mai tawili ba aw fawwid ko kuma ka ce Allah shi ya sani mu ba mu sani ba Allahu a'lam bi muradi warum tanziha wai ka nemi tsalkake Allah daga tabbatar mai abin da zai sa a ce ya yi kama da ni da halitta sannan na uku suna kore ma Allah as-sura idan an samu wani nasi wanda ke kokarin tabbatar da sura ga ubangiji to suna tawili kamar hadisin da yazo cikin as-sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi adam akan sura ta ubangiji in an maida damirin akan ubangiji Allah lafzul jalala to in suka zo sai su yi tawili don damirin mai da shi zuwa ga Allah shi yafi saboda ya zo a wani lafazi inna Allah ta'ala khalaqa adama ala ko inna adama khuliqa ala suratin rahman an halitta annabi adam akan sura akan siffa ta mi ta Allah subhanahu wa ta'ala to in suka zo sai su ce a'a in mun kai haka mun tabbatar ma Allah sura ko bai kamata a tabbatar ma Allah sura ba sannan suna kore abu na hudu shine aljawarih duk wani nassi wanda zai tabbatar da wata gaba ga ubangiji kamar fuska wannan mun bada misali da zo akan sa wai buka wajhu rabbika to su ba su cewa fuska wanda hatta masu da wasu sunna zaka ji suna wani wai buka wajhu rabbika su ce zatin ubangiji wannan kuma manhaji ne na yan bid'a na al-asha'ira wal mu'tazila wal jahmiyya suke kan wannan manhaji ko kuma yadullahi fauka idihi hannun Allah yana sama hannunsu sai su ce ba hannu ake nufi ba ƙuduratun layi ikon Allah ake nufi to kun ji bambancin ahalus sunna da yan bid'a kore abubuwa guda hudu an haddace su ko na farko eh aljihatu na biyu aljismiya na uku asura na uku aljawari duk yan bid'a na duniya kaka kowace irin bid'a karka yi istisnai shi a turku sufiya kulluha suna kore ma Allah wannan haka yan shi'a duk wata dariƙa ta bid'a ahlus sunna su kadai ne suka ce a'a cewa Allah yana da fuska ba shi ke nuna cewa fuskar tashi irin tawa bace ba shi ke nuna wa yanzu sai suka ba da misali cikin malaman suna shekul islam ya ce a zaidu mai da fuska aka ce zaidu na da fuska ko ba haka bane akwai ya bata da fuska to irin ta zaidu ce to wanda a halitta da halitta ke to min babu aula ne tsakanin halitta da Allah sadaka ba guda bane cewa Allah yana da hannu yadullahi fawqa aydihi eh suka ce akwai halittu masu hannu da yawa biri bai da hannu irin na mutum ne irin na zaidu ne to ashe don an ce Allah yana da hannu ba shi ke nuna cewa an kamanta Allah da ni kaga babu wani iska iskali saboda cewa ya babu abin da ya kama da shi muna fahimtar wannan duk nassin da zaka karanta ko a Qur'ani ko a sunna yadda ya zo a zahirinsa na tabbatar da sifa ka tabbatar da sifa inda Allah ya ce yana da hannu ka ce hannu sannan su ahli sunna suna kore ababe kamar haka na farko suna kore at-takyif bi ma'ana at-takyif shine bayanul kaifiyya in sun zo game da sifofin nan ba su cewa siffan nan ga yadda take ga siffarta ba za su ce farata ba yanzu da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihi Allah hannunsa saman yana saman hannayensu ba za su ce hannun Allah gajere na ba ko a dogo ne ko yana da yatsu guda biyar a ahlu sunna yadu kawai to wannan shine a takyif don su yan bid'a su ne ma ahlu sunna sharri sai su ce wai suna kamanta siffar Allah da ta halittu kuma ba haka bane a'a kawai yadda Allah ya faɗa an bar shi haka nan dunkule yaya kaifiyar take shi yasa al-Imam Malik yana karantarwa yana tafsirin Ar-Rahmanu 'ala al-Arsh istawa sai wani dan bid'a ya zo yace ya Sheikh kaifa al-istiwa ayi muna bayanin wace sifa ce Allah ya daidaita yace subhanallah سبحان الله الكيف معلوم معلوم وما الاستواء معلوم الاستواء معلوم ai cewa Allah ya daidaita a harshen larabci sanannen abu ne sanannen abu ne wal kaifu majhulun yaya Allah ya daidaita to wannan ba wanda ya sani ba a bayanin yaya yi zama ne yake ko a tsaye yake ko babu babu kaifiya wasu alu anhu bid'a kuma ka zo ka ce wai sai ai ma bayani yadda Allah ya daidaita ko yadda hannunsa yake to bid'a ne yace kai kai ina ganin ka kana cikin yan bid'a ina ya agaji ku yi waje da shi sai an kai waje da shi to kaga ahlus sunna ba sa bayanin kaifiyar siffar Ubangiji haka kuma ba sa attashbihu me ma'ana attashbihu Allah ya ce yana da hannu to ba za su kam attashbihu shine kamanta wani sashi na wani abu da wani sashi amma wanda anka kamanta ya fi girma misali kamar ka ce aliyun kal asr ali kamar zaki kaga ai ka kamanta Ali da me fi shaja'ati wajen jarunta to anan kaga jaruntar zaki ta fitawa to wannan shege kira ta shibihi yaza al-mushabbahu bihi siffarsa ta fi karfi sama ga al-mushabbahu to ahlus sunna ba sa wannan ba sa kokarin kamanta siffar Allah ta hannu ko ta fuska ko ta kafa akan ni akan ta wasu halittu ko da ko ta Allah ɗin ta fi girma ba sa yin wani sannan na uku ba sa at-tamthil shi kuma at-tamthil shine daidaita abu da abu ɗari bisa ɗari hannun Allah irin hannun zaidu ne ɗari bisa ɗari ahlus sunna ba sa wani ba su yin saboda laisa ka mislihi shay'un sannan ahlus sunna ba su at-tahrif ba su jirkice ma'ana irin yadda wasu daga cikin bid'a suka yi ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa istawa suka ce ai istawlani istawla min al-wilaya kun ga istawa da ba al-istiwa fi lugha shine al-irtifa' ala shay abu ya daukaka akan wani abu istawla shi kuma min al-wilaya ne shugabanci suna da alaka to ahlus sunna ba su at-tahrif wannan ana kiransa at-tahrif sannan kuma ba su at-ta'til ba su kore ma Allah sifa eh kama al-jahmiya su sun ce gaba ɗaya Allah bai da sifofi duka sun kore sun kore ma Allah sifa gaba ɗaya to ahlus sunna ba su yin wannan hikimar kawo wannan don kaji an ce suna tabbatar da siffa a zahirinta to sai ka kiyaye wannan ba su a takayif shine na ɗaya na biyu a tashbi ba su yi na uku ba su a tamsil bambancin a tamsil da a tashbi mun yi bayani shi a tamsil shine kwatanta wani abu da wani abu ɗari bisa ɗari a tashbihu kamanta wani abu da wani abu amma ba ɗari bisa ɗari ba almushabbahu bai kai karfin almushabbahu bihi ba na hudu ba su mi eh at mun yi at-takyif sannan mun yi at-tashbih sannan mun yi at-tamsil sannan muka yi ne at-tahrif shine na hudu da muka ambata na biyar at-ta'til to akwai na shida shine at-ta'wil wa tafwil bakwai kenan ko ba su at-tafwil ba su cewa Allah ɗaya san ma'ana sannan kuma ba su at-ta'wil mu yi bayanin ta'wili ko yawa abu na da ma'ana biyu ɗayan ta fi zama kusa ɗayan nesa take sai ka bar ta kusa sai ka koma ga ta nesa kamar yadda a larabci yana da ma'anoni daban-daban amma ma'anar sau da tafi zama kusa shine na aljariha gaba da an ce yadu to ana nufin wata gaba daga cikin jiki to yana iya ɗaukar ƙarfi to sai ka ce a'a ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi to wannan ana kiransa at-ta'wil kun fahimci waɗanga ababe guda bakwai eh eh wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske eh saboda yana maka manhaji din da kaji ya ce maka wali tisami bil kitabi was sunna Allah ya sa mu gani sai ce mi ajrahu ala zahirihi fala yuramu awwala su sunna ba sa ganin nassi cewa ya kamata a mai tawili kamar yadda ibrahim lakani ya faɗa cikin jawharatul tauhid tauhidin asha'ira kuma wannan tauhidin na ta'awili mafi yawanci shi ke cikin littattafai irin su jawharatul tauhid irin su sharhu ummi albarahi yana nan kaca-kaca irin su hayatul islam da ake karantarwa islami duk babin wannan tauhidi irin tauhidin da mai halal masail ya kawo duk tauhidi ne na asha'ira da tauhidin mai kawa'idi dukkan babin tawili suke to dole sai an tashi tsaye an tattace abubuwa ba laifi ba ne ka karantar amma ka dinga bayani don kan mutane su ɗauka cewa wannan fahimtar ahalis sunna ce a matsayin ka na ahli sunna ka ce zaka sa halul masail to in ka zo wajen bayanin tauhidin nan ka yi bayani sosai dan mutane su gane cewa mai littafin dama ba ash'ari ne dan dariqa ne shi halul masail dan dariqa ne ba ahli sunna bane to kaga babu mamaki haka shi ma qawaidi da aka kawo haka shi ma sharh ummi albarahin da ake karantarwa kulliya da jawharatut tauhid da sharhin sa tuhfatul murid Allah ya samu gani wa yadfa'una in ta'arudun zahar kuma ahli sunna duk sanda nassi ya cin karo ya bayyana zahara ta'arudun aka samu cin karo na nassi fin naqali wajen nassi wal aqali da hankali nassi ya ce kaza amma hankali bai karba ba hankali na ganin abin nan ba zai yi ba hankali na ganin abin nan ba zai yi ba ana wasu na cewa ana samun haka kuma ana iya samu ɗin to amma wace hanya za a bi a tunkuɗe wannan shi ne ce wa ya rufa'una bidafi iddarar sai su tunkuɗe wannan cin karo bidafi iddarar da abin da ke tunkuɗe cuta shi ne fahimta irin ta sahabban manzon Allah da ka koma kanta to duk wani al'amari da ya ci karo to sai ka samu mafita a kansa sai ka samu mafita a kansa ba wai in nassi ya ci karo da hankali za su karyata nassi ba kamar yadda wani malami a kaduna ya faɗa cewa wai an yi wa annabi sihiri ya kama shi ya saba ma hankali saboda haka shi bai da hadisi wai ya saba ma hankali tunda Allah ya ce wallahu ya asmuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane to don me za a ce aiwa annabi sihiri ya manta da an fasa ma annabi baki a Uhud kuma Allah shi ya bada dama a fasa masa baki kuma shi ya ce wallahu ya asmuka minan nas an fasa masa kai a Taif an sa mai guba a Khaibar to kenan ya nuna wallahu ya asmuka minan nas bai ma fahimci ayar ba bai fahimce ta ba ya fahimce kaji illa ka fahimci nasi ba yadda magabata sun ka fahimce shi ba yake cewa ya taqiduna nassa kuma suna kudurta cewa shi nasi la yajibi ma yuhal ba zai zo da abin da yake ya koro a hankali ba nasi bai zuwa bai zuwa da wannan kamar yadda muka fara bayani ɗazu bal bima yuhirul fuhama nassi ba zai zo da abin da zai rikita masu hankali ba alfahama ana yana nufin al'okala nassi nassi bai saba ma hankalin masu hankali to zai iya yiwa a samu cin karo kamar yadda ya fara bayani tsakanin nassi da hankali sai ce wa in ya ka ta'arudun falkhalal duk sanda aka samu cin karo tsakanin nassi fil aqali da da hankali aw da'afi aw da'afin lima qad naqalu ko kuma to sai ke cewa fal khalalu fil aqali aw da'afin lima naqalu ɗayan biyu ne duk sanda ka ga nassi ya ci karo da hankali to ko dai hankalin bai da lafiya hauka ta shige shi kenan akwai virus a cikinsa na biyu audu'afin lima naƙalu ko kuma nassin da aka naƙalto bai tabbata ba ɗayan biyu ne duk sanda shari'a ta saba ma hankali to ɗayan biyu ne ko dai hankali bai da lafiya shi nassi yana nan kenan lafiya lau ko kuma hankalin na lafiya lau nassi yana da matsala akwai na uku da suke ƙarawa ko kuma dalala raunin dalala ko koruwar dalala ma'ana nassin ba haka yake karantarwa ba abin da yake karantarwa daban shi kuma sai ya fahimci nassin da sabanin wannan kaga dole a samu ne dole a samu cin karo amma in nassi ya tabbata dalalarsa daidai take hankali lahiya lau yake to shekul islam ya ce ba sa cin karo da juna shi yasa kan wannan matsala ya rubuta littafi mai mujalladi guda goma dar'u ta'arudil aqli wan naqal dar'u ta'arudil aqli wan naqal tun kuɗe maganar cewa wai hankali da nasi suna cin karo yayi ta bayani yayi ta bayani yayi ta bayani so da haka babu inda shari'a ke saba ma hankali sai dai hankalin da ba lafiyayye ba ko kuma abin da ma bai tabbata ba to shine wa in ya ka ta'arudin in an samu cin karo tsakanin hankali da nassi fal rauni ya tabbata fil aqali a cikin hankalin shi wannan mutum aw da'afin lima naqalu ko kuma akwai rauni ga nassin da aka ciranto ma sakata shari'u anhu wa afa duk abin da shari'a ta kame daga ambatonsa wa afa kuma ta yi rangwame to kari sakatu anhu ahli sunna ba sa magana akan sa idan shari'a ba ta yi maganar abu ba to ahli sunna ba sa magana a kansa yanzu kaga in bid'a sai suka zo suna ta magana akan wasu abubuwa Allah na da jiki Allah na da kaza da kaza ahli sunna irin shekul islam ya ce kama tsaya kana cewa Allah na da jiki wannan bid'a ne jiki don Allah bai tabbatar ma kansa cewa yana da jiki ya dai tabbatar da cewa ya tabbatar ma kansa wasu gaɓoɓi wayanda zahiri suna tabbatar da jiki ko ba shi ka nuna ɗin yana da jikin ba tun da ya tabbatar kuma shi yana magana ne da masu hankali ta yadda za su gane to da bai son a faɗa ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba saboda haka a ce wai Allah na da jiki wannan ma tattaunawar ma bid'a ce shi yasa suke kira ahli sunna da almujassima wai masu wa Allah jiki almujassim eh saboda kawai sun ce Allah na da hannu to wannan ƙarya ce kazibin ne ala ahli sunna wal jama'a to saboda haka duk abin da shari'a ba ta yi magana akan sa ba ayi ne ayi shiru akan sa yace fa ni'mal hunafa ma dalla da mutanen da suke akan godabe wanda yake miƙaƙƙe su ne ahalu sunna wal jama'a duk wani wanda ba bisa wannan godabe ba to ya samu matsala shi yasa wancan ta'arifi da ya kawo mana ko sharuɗa na zama ahalu sunna zaka ga duk ya cika waɗanda abubuwa me yake me yake faɗa a sharaɗin farko ko haddace baitoci mai bayani akan su ko muka ce a haddace ko ba da ce ba sai an duba littafi to masu littafi inda yake cewa kullu man billahi rabban radiya wa bil islami dinan aliya wa bi muhammadin nabiyyan ursila multaziman bi dinihi mufaddila محكما شريعة الإسلام وقد بري من كل ذي أسقام من كل بدئي فإنه غدا من أهل سنة على نهج الهدى وذاك يشمل جميع الأمة غير المخالفين نهج السنة لم ينطوا تحت لواء البدعة ولم يكفروا سواد الفرية شنو شرط أبو راغوم دون يتكاسو فهو sharadi na farko man wa kullu man billahi rabban radiya wanda ya dara Allah ko tauhidul rububiyya ya shiga ciki tauhidul uluhiyya ya shiga ciki tauhidul asma'i was sifat ya shiga ciki wa bil islam dinan radiya wa bil islam dinan radiya kuma ya yarda da addinin musulunci madaukaki kenan ko ka yarda da Allah baka yarda da musulunci ba to nan ba ma zaman ka ahli sunna ba kama tabbata musulmi sai haka wannan shurutu ne jami'a wa bi muhammadin nabiyyan ursula kuma ya yarda da annabi muhammad shine manzon sa shine wanda an ka aiko da shari'a kaga wani ba zai zo ya ce mai ga wani salati ko ga wata ibada ya karba ba dan ba dan aikin sa bane kamar a cewa ne ya ba da saƙon miliyan guda ya ba zai da ya kawo ma sai ka ce kai ba za ka amsa ga zai da sai dai ga amru kai ba ka amsa ga zai ga amru dai za ka amsa shi kuma amru ɗin ga ba a bashi miliyan ba ko sisi ba a bashi ya kawo ba akwai hankali to shi ne misalin wanda ya ce shi zai karɓi addini ne wurin malamansa ko shefannansa ko waliyansa ba dole sai hannun annabi Muhammad kuma multaziman bidini kuma ya kankame ma addinin annabi mufaddila kuma ya bibita addinin annabi akan na kowa bibita sunnar annabi akan ta kowa muhakkimin shari'a ta islami ka gani kuma shari'a musulunci ta zama ita ce alƙalinsa duk sanda aka yi saɓani shari'a ita ce alƙali ko kuma wa ƙaribari min kulle zai asƙani kuma ya tawaye ga duk wanda yake ɗauke da wasu cututtuka sai fasara maka min kulle bid'iyyin duk wani ɗan bid'a karka ƙulla wata alaƙa da shi ta addini za ka iya ƙulla hulɗa ta ta rayuwar duniya ta kasuwanci ta sana'a da shi amma hulɗa ta addini wanda mutane za su fahimci kamar addinin ku ɗaya da kai da shi to karka yi karka yi aga akwai matsala ke to wanda ya cika wannan shine mal ya ce fa innahu gada min ahli sunnati ala nahjil huda eh to shi zaka ce yana cikin ahli sunna eh kuma yana kan godabi yana kan manhaji na as-salafus salih kuma zaka yashmalu jami'al ummati wannan ya kunshi dukkanin al'umma ya kunshi fulani duk wanda ya cika kawai shurutu ne ya kunshi hausawa ya kunshi yarbawa ya kunshi inyamurai ya kunshi kowa amma wa ghairul mukhalifina na hajjal huda banda mutanen da sun ka saba ma godabin manzon Allah duk kungiyar ta saba ma godabin manzon Allah to ba ba ta kan wannan sharadi duk wanda ya saba ma godabin manzon Allah bai kan wannan sharadi kuma walam yantaru tahta liwa'i bid'ati kuma bai je can karkashin wata lema ta bid'a ya ya tsugunna ba ma'ana ba a taron bid'a a gan shi eh walam yukaffiru sawadul firya bai je ya ƙara ma taron bid'a yawa ba idan in bid'a mutum biyu suka zo suka zauna za su yi bid'a sai ka je kun kai ku nawa kenan ka ƙara musu ya ba ƙara musu to kar ka zama kana ahli sunna amma akwai wasu ƙungiyoyi da kake memba a cikinsu har ma kana da mukamai shi ahli sunna ne amma a ƙungiya kaza dariƙa kaza a kaza a kaza wacce shi ta kaza duk memba ne wai shi zai haɗa kan mutane gaba ɗaya to Allah ya sawa sau da haka al'amari ne mai sauƙi Allah ya ba mu ikon fahimta nan za mu dakata na'am eh eh eh sannan ya daidaita a kan al'arshi eh wace fassara eh alal arshi stawa duk tafsirin guda ne duk inda ka ga istawa alal arshi fassara saboda shi Allah ya daidaita ka al arshi shikenan ka tsaya ya daidaita ka al arshi ina ruwanka ba aikin ka bane Allah ya kyauta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته